أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a duk da cewa kowa sani yau ba ranar karatunmu bane wato abin da ya faru a Allah ya kaddara ba imam jamil nasu shi zai sallar juma'a gobe ni kuma na shirya hudu ba kan wato kwanaki goma na ƙarshen zulhijja to kuma sai na ga idan na barta abin zai wuce lokacin za a yi zo wata juma'ar kuma wato abubuwa da yawa a cikin hudu ta wuce sai na ga tunda Allah ya sa wanda ma ba sa nan sukan ɗan ji karatun ta hanyar sadarwa sai na ga ya kamata mu aiki da wannan lokaci akalla a gurguje mu yi don abin da ya samu dangane da abin da ya shafi kwanaki goma na zulhijja wanda nan gaba cikin ikon Allah ko kwana uku ko kwana hudu za mu shiga haka ne ko na na na to to ko kwana uku ne ko hudu ko yau a kalandar dama akwai umarci kwana daya mu dai a najeriya muna muna ashirin da bakwai haka ne can kuma suna ashirin da takwas to kaga cikin iko allah ne ya tunda dai watan musulunci damun ko dai zama kwana ashirin da tara rai ko ya zama kwana talatin to sai zama nan da kwana biyu ke da za ce ko kwana uku lalle to Allah madaukakin sarki ya sa da mu za a yi a wannan shine dai da dan bayani a takaice na dalili shi yasa ma na ce lacca za mu yi ba karatu ba amma shi ma laccan karatu ne amma dai kawai suna ne inda musanya dai tafi a da farko Allah maɗaukacin sarki cikin hikimarsa da iyawarsa duk halittun da Allah maɗaukacin sarki sai ya zaɓi wasu a cikinsu ya fifita su Allah maɗaukacin sarki a cikin halittun da ya yi a cikin mutane Allah madaukakin sarki sai ya fifita annabawa duk akan mutane duk annabawan Allah Allah ya fifita su to a cikin annabawan kuma sai ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama shi kuma a cikin annabawan shine babu ya shi da haka ga shine mafificin halitta ga baki daya haka nan a cikin mala'iku Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku da yawa shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka mala'ikun Allah sai shi amma sai Allah ya fi ta mala'ika Jibrilu alaihi salam sai ya zama babu ya shi a cikin mala'iku haka dan Allah madaukakin sarki ya halicci garuruwa garuruwa da yawa sai Allah madaukakin sarki ya fifita maka da Madina domin maka ta nan ne garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali ƙauyayi ya koma Madina shi yasa Madina ta yi za a ita ma ta ɗaukaka ta girma saboda komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so a cikin kwanaki kwanaki rana rana da muke da su Allah a cikin sati sai Allah ya fi ta juma'a ya mai da ita a cikin sati babu wata rana mai daraja mai kima wato irinta to amma a cikin kwanaki kwata-kwata na kwanakin shekara a watanni kuma Allah maɗaukakin sarki sai zaɓi ramadan ya fifita watan ramadan babu wata da ya kai shi kima da daraja amma a cikin lissafin kwanaki wanda yana iya zuwa juma'a ta zo ko bata zo a ciki ba sai Allah ya fifita kwanaki goma na zulhijja wanda duk wasu kwanaki da ka sani na dai abinda za a ce ma wayar gari daga shida da rabi ko bakwai na safe zuwa faduwar rana to babu wasu ranaku da suke da daraja na irin na goma na zulhijja amma a darare to dararen ramadan ya fi dararen kowane lokaci don shi kuma akwai cikin daren na samun daren lailatul kadiri amma a rainaiku kamar yadda za mu karanta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki a duniya wanda ayyuka na alheri Allah yake ya fi san su yake san su a aikata ya ba bawa lada ya ce kaman kwanaki goma na zulhijja su ne kwanakin nan da za mu shiga Allah maɗaukacin sarki yana ninnin kalada a cikinsu na ayyukan da ɗan adam zai yi Allah maɗaukacin sarki yana ta goma shi yana kyauta a cikin waɗannan kwanaki malin masu yi magana dalilin da ya sa waɗannan kwanaki suka zama sun samu wannan daraja suka ce saboda taruwan wato ayyuka na ibada wanda yake banda waɗannan kwanakin ba a taɓa samun ayyukan ibada su taru a lokaci guda a cikinsa kaga dai duk abinda za ka kira akwai shi akwai ambatan Allah zikiri akwai salloli akwai azumi akwai kuma aikin haji wanda shi na ɗaya tilo wanda ya saba daga ba inda za ka samu aikin haji sai a cikin waɗannan kwanaki na goma na zulhijja in ka samu in wasu kwanaki ma sun haɗa duk sauran ibadu to babu inda za ka samu ranaku da suka tara aikin haji to kuma kusa abin da ke cikin aikin haji akwai ranar arfa a cikin aikin haji ranar da Allah maɗaukakin sarki yake yake wa wato bayinsa kyauta kyauta ta aljanna ranar da Allah maɗaukakin sarki yake alfahari da bayinsa wanda suka je aikin haji suka tsaya a filin arfa hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki yana nuna wa mala'iku bayinsa ku ya ce ku kalli bayina sun zo mun sun yi sun wahala sun yi datti sun yi dukun dukun sun zo mun kawai ni suke roƙo ni suke so na musu na kare su ni suke so na musu Allah madaukakin sarki ya fi mala'iku sani abinda muke faɗa amma sai Allah ya ce wa mala'iku me suke roƙo na ne sai mala'iku su ce masa Allah roƙonka suke ka sa su aljanna ce me suke nema da tsare su ce wuta suke so ka tsare su Allah da karshe ya ce mala'iku na kafa ku shaida duk nayi musu gafara duka shi yasa maluma suka ce yana daga cikin manyan manyan zunubai mutum ya tsaya a filin alfa ya tashi a filin alfa yana tunani yana da wani zunubi da Allah ya fi barku waje ne mai girma to wannan da abin da ya kama da shi babu inda ake samun shi a cikin waɗannan kwanaki to wanda suke gida akwai ayyuka da Allah madaukakin sarki ya sanya wato ya mutum zai yi a cikin waɗannan wato kwanaki da dan adam zai aikata na ayyuka na alheri akwai hadisi na Jabir yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafificin kwanaki su ne kwanaki goma na Zulhijja wannan lafazin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda sanan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata rana wadda Allah madaukakin sarki wato aikin alheri ya fito yiwa zuwa gare shi fiye da kwanaki goma na zulhijja wato Allah madaukakin sarki yana son aikata alheri a kowane lokaci amma waɗannan lokaci to Allah madaukakin sarki yana son a yawaita ayyuka na alheri a cikinsu in an ce ayyuka na alheri ya hada da ambatan Allah ya hada da sadaka mutane su yawaita sadaka a cikin wannan kwanaki da za mu shiga a taimaki talakawa da miskinai ya hada da biyayya ga iyaye mutane su kyautata wa iyaye ya hada da sada zumunci a yawaita sada zumunta ya hada da nafilfili na salloli ya hada da azumi a yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki ya hada da kuma wanda Allah ya ba su dama mu dai bana kamar yadda ya faru a bara shine ba za a je aikin haji ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama haka Allah madaukakin sarki yace alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na wannan musiba ce Allah madaukakin sarki ya dawo da mu mu ringa zuwa aikin haji to wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da aikin alheri suka fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da waɗannan wato sai manzo sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa wato duk wani aiki da ake yi kowanne da Allah ya fito a wannan har yin jihadi har mutum ya je fagen fama ya yi jihadi wato Allah ya fi son aiki a waɗannan kwanakin fiye da wancan me yasa sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan saboda sun san girman jihadi sun san abin da ake samu a wajen sun san irin martaba na wanda aka ce ya mutu shahidi sun san abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a alkur'ani wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal hayaun inda rabbihim yurzaqun duk sun san wannan sun san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah har jihadi wato aiki a waɗannan kwanakin ya bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya budu baki ya ce musu har jihadi har jihadi saboda Allah waɗan aiki a cikin waɗannan kwanaki sun ji su lada amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya istisna'i sai ya ce sai dai mutumin da in zai tafi jihadi ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa da ya tafi kuma bai dawo da komai ba a ciki wato aka kashe shi sanan dukiyar da ya tafi ta salwanta a can ya ba da ita saboda Allah magana mutum zai fita jihadi ya yabi dukiya ma wani abu ne mai wahalar yiwuwa domin zai bar dukiya saboda yara in ma shi zai tafi gidajen shi na gidan shi na nan na duk an ce dukiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar nana ta musu yayi ba za a samu ba saboda kamun ka samu in ma jihadin za a je wanda ya sai da gidan shi ya sai da kayan shi na ya hada kudin ya tafi da su ai kaga yana da wahala da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in ma akwai wanda za a ce ladan sa ya kama kafan aiki a cikin waɗannan kwanaki to sai wannan wanda yake su kansu masu fitar sun san ba yana da wuya haka kuma sun san matsayin yanda yake lada da mai jihadi yake samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya gaya musu cewa bayan kalmar shahada to babu aiki kaman jihadi saboda Allah madaukakin sarki da haka duk hadisan da suka yi magana yasin sahabbai sun san su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falala na wanda ya tafi ya bada ransa ya bada dukiyarsa shine kadai wato zai kama kafar wanda ya aiki a waɗannan kwanaki kun ga wannan yana gwada mana waɗannan kwanaki da zamu shiga mu gara ba sa ce gare mu dama ce Allah madaukakin sarki ya bamu wanda kowa zai ribace shi karibace shi da ayyukan alheri ga su nan iri-iri in ba ka yi wannan ba ka yi wancan in ba ka yi wancan ba ka yi wancan in Allah ya taimaki kuma ka hada da yawa ka yi wancan ka yi wancan ka yi wancan abin da ake nema kenan musulmi ya yi a cikin waɗannan kwanaki da za mu shiga imamu ibn hajar Allah ya ƙara masa rahama yake cewa wato bayan ya ambaci wannan hadisi da na kira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna girma na waɗannan kwanaki da daraja to shine yake faɗi cewa duk ayyuka wanda suke na alheri sun taru a cikin wannan lokaci wato shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falala wanda za a samu a cikin waɗannan kwanaki goma na na Zulhijja wanda ya hada da da ranar Arfa da sauran wato ayyuka na alheri kuma ya zama dole akan musulmi ya ji ya tasirantu da irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya azama ya niyya cewa to a waɗannan kwanaki goma da za su zo in Allah da za a samu canji a cikin rayuwata kai ma za a samu canji a cikin rayuwarka za a samu canji wajen duk ayyuka da muke yi a samu aiki wajen karatun alkur'anin mu wataƙila da yawan mu yadda muka kula da karatun alkur'ani da ramadan bayan ramadana ya ɗanyi baya sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi wa rahama akwai wanda kullum ba su ja baya ba suna ta yi amma da yawa wani in ya kulle ƙul'aninsa da ramadan sai dai Allah ya kai mu baɗi da haka kaga kenan waɗannan kwanaki guda goma sai mu kula da karatun alƙur'ani a ciki mu kula da yawaita nafilfili a ciki mu kula da sallar duha na kira sallar duha ta da ita ke yin ta da rana na musulmi ya kula da duk wani hanya da zai yi na ya ƙara hanwa na aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki don me don mu ribace su kamar yadda aka yi ta mana wa'azi mu ribace watan azumi da ya wuce saboda mai saboda ba mu da tabbas ko za a take wani da mu to haka nan waɗannan kwanaki da suke fuskanto mu su ma mu dage mu ribace su mu ribace su muna fatan Allah ya ƙasa mu ƙara ganin wasu amma babu tabbas don kullum a cikin jana'iza ake Allah kaɗai ya san wanda za a yi jana'izarsa a cikin mu da kaga duk dama da ɗan adam ya samu sai ya zan kare wasa da ita ya ribace ta yi aiki da ita don ba sanin gobe sai Allah mu kula da jan hankali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana na nuna mana wannan garaɓasa na wannan daraja da suke cikin waɗannan kwanaki da haka mu kula sosai wajen ambaton Allah ana son mu yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki yawaita ambaton Allah da ake so mu yi a cikin waɗannan kwanaki wato akwai ambaton Allah ke bantacci akwai ambaton Allah na kaso kam ambaton Allah ake yi ake so mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki kuma ambaton Allah mai ɗaga murya idan wani abu ya sa kana jin kunya ambatan Allah Allah ya tsare mu da jin kunya ambatansa eh kusan musifar da ta shige wannan al'umma eh idan wani abu ya sa haka to ka roki Allah madaukakin sarki ya shirye da kai domin waɗannan kwanaki da ku gani ambatan Allah ake a fili ba magana a ɓoye ba a'a umarni ne haka manzon Allah ya yi sallallahu alaihi sallam haka sahabban manzon Allah suka yi za mu karanta hadisi na ibn umar kai sayyidina umar tukunna daga tantin da yake ciki yana ambatan Allah har na waje suna ji su kuma su amsa su ringa ambatan Allah na gaban su su ji ibn umar yana zuwa kasuwa da shi da sayyidina abi huraira suna ambatan Allah a fili don mai don su tunatar da wanda ya rabkana don wanda bai sani bai ce aya ya haka a ce ta ai mun shiga goma na zulhijja mun shiga goma farko na zulhijja Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd haka ake son musulmi ya yawaita faɗi kuma a fili ina nanatawa ne a fili ba wani aikin wata ƙungiya ba ce na dar ka ɗauka da aikin wata ƙungiya ce kai kuma ba a ƙungiyar kake ba na ko ba maganar ƙungiya wani hadisi ne ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗannan kwanakin ana ta ambata Allah a fili suna tunatarwa ka tunatar da wanda ya manta yawa in ka je kasuwa kan shiga dan wanka je kana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd in ya manta sai tuna eh shi yasa da farko na mana addu'a na ce Allah ya raba mu da jin kunya amma ta Allah eh dan wasu abin yayi musu nauyi eh wani ma an riga an mana barnar da wani ma yana tunani da ya ce Allahu akbar za a ce kai wannan ko dan ta'adda ne na lafiya ko kaji an kira Allah wai lafiya wallahi lafiya kalau sai ka ce lafiya lau kuma ka kara Allahu akbar walillahi alhamd wannan fa shine koyarwar manzon Allah jama'a sallallahu alaihi wa sallam yawa waɗannan kwanakin ne ana san a ambaci Allah a fili ba a boye ba a fili ba a boye ba da haka sai mu yawaita ambaton Allah madaukakin sarki su zama danye daman umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne cewa kada mu sake bakin mu su gushe daga kasancewa danyu da ambaton Allah bakin mutum ya zama danyi da ambaton Allah ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mutum ya yawaita faɗin wannan yawa yawaitawa ne yawaitawa sosai haka nan aikin sa sayyidina Umar haka yake yi haka nan Ibn Umar da Abi Hurairah haka suke yi kasuwa suke zuwa suna daga murya kasuwa suna daga murya suna ambatan Allah wani wata musiba da ta same mu ina nufin mu al'umman musulmi waɗanda ba musulmi ba su suna ba sa jin kunyan ambatan abin da suka ce shine Allah na eh na wallahi amma mu shi kenan kake Allah kana jin kunya la ilaha illallah Allah ya tare mu amma sai a zo a ce ma kuma wannan abun ba daga ƙasa har sama daga shugabanni da duka mun haka muka lalace za a je a kira taro za ka ga wanda ba musulmi ba yana muku jawabi a aikin gwamnati sai ya ce muku ya kira abin bautansa sai ma ya ce musu kamar yadda bible ya ce ma shi zai faɗi haka hankalin shi kwance kuma dole ku ji amma kai ba daman ka ce ka bai da burhani ya ce kai ma kana jin tsoro na ko ba kwa ji ne suna faɗa ba abu ne ɓoye ba so aiki maganar sallama ko da kalmar shiga tambaya bari mu kammala sai a tuna mu wato musiba ce jama'a Allah ya yi mana da masu shugabanci mu kuma da gangan ake mana ake wato kyaran mu kuma muka yadda yanzu wanda yake shugaba ku kalli yadda kasar nan take yanzu yanzu mataimakin shugaban kasa fasto ne ko ba fasto ba yana zuwa mimbari a coci ya zauna ya yi jawabi lafiya lau lafiya kalau ba mu cewa komai amma da gobe za mu ce shugaba buhari ya zo ya hau nan ya mana sal kudubar juma'a ku hararo shi ya zo ya zauna raka'a biyu a nan to Allah kaɗai ya sa abin da za ka gani kuma sai ka rasa mai bambanci shi da shi kuma abin ba wai nasu ba su a'a mu da muka yarda mu da muka yarda muka yarda haka ne ni da aka samu na da ana jin kunyar na kira Allah aka raba ni da wanda ya halice ni ne sai dai na kira shi a goyi a tsoro ina jin tsoro amma kuma wanda yake bautawa na Allah shi zai zai kira shi kai shi tsaye bai da wani tsoro ya faɗe shi kai shi gatsau za ka mu ma mu yawaita ambatan Allah jama'a mu mu ambaci Allah a ko'ina yawa Allah shi da yadda yana daga cikin abin da ake so a yawaita kamar yadda na fari a cikin waɗannan kwanaki azumi za a ji malamai sun yi maganar na na aisha maganar ta faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan kwanaki cewa na na ita ba ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam na azumin waɗannan kwanaki ba amma na na hausa ta ce ita kuma ta ganshi yana yi malaman masu sharhin hadisi kamar ibn hajar da sauran suka hada hadisan suka ce kwanaki lokacin da na na aisha kwanakinta lokaci ne na dab da sallah daman ba azumi ran sallah ba azumi ran sallah suka ce nan ta gani wannan na na hafsa ita kuma ita ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumtan waɗannan ko kwana bakwai a ciki ko kwana takwas da haka duk abin da ya sawwaka dai na azumi mu kokari mu samu mu ribata a cikin waɗannan kwanaki da suke fuskantar mu yana daga cikin abin da ake son musulmi ya kula da shi shine zumunci a cikin wannan kwanaki da za a shiga ka kyautata wa dan uwanka wanda ya muna nama dan uwanka na jini wanda ya yanke ka bai zumunci da kai ka kyautata masa saboda ba magana dan uwanka wanda yake kyautata ma ba a wanda ya ma baya kyautata ma shi Allah ya san don me kai to irin waɗannan ayyuka sai kaga Allah madaukakin sarki yawa mutum kyauta na aljanna eh cikin sauki saboda me duka Allah madaukakin sarki ya san me muke ciki ya san me muka kulla a zukatanmu ya san ina muka dosa ya san manufanmu da haka idan mutum yana da wato manufa ta alheri manufa ta kusanci da Allah da manufa ta kokarin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wato ayyuka na na rayuwarsa da haka mu yawaita sadaka in da kana sadakan a kullun naira biyar biyar to ka dawo naira ashirin ashirin in kana yin ɗari ɗari ka dawo ɗari biyar biyar haka ne mu yawaita gwargwadon ƙarfi don sadaka ana son a yi ta gwargwadon ƙarfi kowa allah maɗaukacin sarki ya yi mu daban-daban shi yasa nake cewa duk musulmin da baya sadaka bune ya ci shi duk musulmi komai talaucin ka ka ringa sadaka ai an gane hausan ko duk talaucin ka ka ringa yin sadaka yawa ka ringa sadaka da abin da Allah ya hore ma ah maza Allah ba cewa yi ba ittaqun nara walau bi shikki tamratin ku ji tsoron wuta ko da da sadakar rabin dabino rabin dabino zan dabino ɗaya ba sai ka raba shi biyu ka ce rabi ka ba da rabi hasan dai talauci a ya kai talauci ko da za ka iya sadakar dabino ɗaya ba to sai ka raba shi biyu sai ka ci rabi sai ka ba da rabi kaga yana gwada ma kenan gwargwadon abin da kake da shi ka ringa sadaka wanda baya sadaka abin mamaki shine da yawa masu kuɗi ma ba sa sadaka wallahi ba inda shaidan yawa masu kuɗi wa tare da salula kamar bangaren sadaka wallahi mala sadaq salula ta gaske shi da yawa masu kuɗi domin da ba dan wannan salula da sun shige aljanna cikin zauki to Allah madaukakin sarki ya ba su daman shi Allah madaukakin sarki da sanin shi yake fifita wasu akan wasu Allah baya kuskure duk da kaji wani yana wayo ya dan kasuwa ya kai nan ya je Lagos ya je India ya je wallahi duk Allah ne ya bashi daman Allah ne ba wai wayo ne da shi ba bai da wani wayo Allah ne ya zaɓe shi ya bashi dama sai ya je duk inda ya ga dama sai ji so kaya Allah ya tsare shi ya kawo su lafiya ya sayar ya ci riba gobe ya koma idan da ba dan Allah ya ba shi wannan daman ba ko so ɗaya bai zuwa ba zai je ba akwai wanda sun bi shi waye ba su je ba akwai wanda ran tafiya shi farko komai ya lalace da zai za ƙara zuwa ba akwai wanda lafiyar jikinsa ba haka ba shi ya yi ba da haka idan Allah madaukakin sarki ya hore ma to ka ribaci wannan kuma ba ka da abin da za ka ribata kaman wannan ai ai da sanin Allah ya baka ba wai Allah ya baka kuɗi cewa kai kuma ga kanan kai nafila da azumi kake yi nafila da azumi ba kai ka biyo ba na me ya hada wani da nafilar ka da azumin ka a da Allah yana ruwan wani da nafilarka da azuminka na ba kai ta shafa ba amma Allah ba kuɗi kai sadaka ai ta shafa al'umma eh ta shafi mutane abinda ake nema kenan so ba ma'ana Allah ya hore ma kuɗi ka ɓoye kana ta lissafi cewa kai litinin da alhamis ai baya wuce ka ta faru da Allah dole sai ka yi wannan da dukiyar da Allah ya baka da dama Allah ya baka ne don ka yi wannan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi cikin bayan Allah akwai mutanen da Allah yake ba su dukiya kawai don su taimaki mutane idan suka ki sai Allah ya kwashi sai ya ba waɗanda za su yi wannan aiki wani hadisi mai ban tsoro kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato masu kudi wukala'i Allah ya kira su ce agent ina ne agent ma'aikata na ne in ji Allah ya ce talaka kuma iyali na ne sai Allah ya ce idan wato agent ina ta kai rowa akan iyali na zan ɗanɗana musu azaba eh ai shi yasa kaza ake ɗanɗanawa ai da yawa yawa amma ka san azaban ma ka gano ta cewa azaba kake sha ba wata rahama ce amma da yawa masu dukiya azaba suke sha wannan karatun mutakila ba kowa zai gane wanda zai gane wannan karatun sai mai kuɗi eh shi kan ya san cewa da gaske ne wahala yake sha eh amma talaka yana ganin kawai ya gan shi a bakar jib ya yi wul wul mahalla kaɗai san inda ake wallahi wahala ne saboda shi jin daɗi a duniya ba mai baka shi sai Allah banda isa kuɗi ma baya ba da shi mulki baya ba da shi kuɗi baya ba da shi sarauta ba ta ba da shi Allah kaɗai yake ba mutum jin daɗi da sukuni da walwala in Allah ya baka shi kenan sai ya baka ma ya hana ka ko kwabo kuma wallahi kana da lafiya sai ya bawa mutum kudi kuma abin ya kasa samuwa shi saraka ta jin labarai labarai iri-iri na wato waɗanda suke da dukiya na san da yawan kunga wani abu da ake ta aikowa da abaki a masallacin kabarin manzan Allah kabarin sahabban manzan Allah albaki'a wani mai kudi da ya rasu a madina ‘ya'yansa a kabari ba a gama sashi a rami ba suke fada da da cebur cewa babban yaƙi ya ba su makullin wajen kudi eh ko ba wanda gani na yawa kala da shi ba yawa su na fi son na jishe da na a fa bakiya ba a gama sashi a ramin ba fa sai tebur kake ji kakakar ana bugu na eh za a yi biyu to wanda ya ga wannan yadda ya ga wannan me ya kamata yi ai wa'azi ne wa'azi ne abinda za ka tara da Allah ya baka nemi lahira da shi ya'ya ka musu tarbiyya ka sa su makaranta idan Allah ya nufe su da arziki ko baka nan za su samu na ba kai kake arziki ba ba uban ne zai wa ɗansa arziki wallahi idan kuma ka ga yamar ya zauna to ko baya nan zai samu saboda arziki na Allah ne ita wannan abuja da muke ciki wato aya ce aya ce musamman ga waɗanda suka ɗan samu shekaru ɗan kaɗan ire-irenmu da muka samu shekaru ɗan kaɗan misali kamar shekara talatin a nan garin za ka ga waɗanda suka shigo abuja kashi casa'in casa'in kai har da biyu cikin waɗanda suka samu kuɗi suka zama masu kuɗi in ka je ka duba iyayensu talakawa ne ku ce mu a'a wani ma bai san baban shi ba amma rayuwa gaba ɗaya bai san baban shi bai taba ganin shi ba sana ya ishe ka aya ce Allah shi yake arziki ba wai baba ne yake yin arziki Allah in ya nufi dan adam ba ruwan shi da iyayenka da haka su ma iyayen sani haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba wai su sa yaran su yi kuɗi ba ne babu wata aya a Qur'ani da Allah ya ce iyaye lalle su tabbata yaran sun yi kuɗi ah ko akwai wallahi babu amma Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka imani ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga shiga wuta wannan aya ce ta Qur'ani kenan tarbiya ilimi na a nuna mutum Allah to wannan wajibi ne akan kowa da ya kamata yi wa ‘ya'ya. To bayan wannan yana daga cikin aiki wanda ake son wanda ya fuskanci wannan kwanaki da za mu shiga matukar kayi niyyar layya to tsakanin yau tsakanin gobe da jibi ka yi aski tsakanin gobe da jibi ka yanke farce ba kai ba yanke farce ba kai ba yanke gashi a jikinka kowane iri ko na ka ko na hammata ko na jiki har sai ka yi layya da ka ga mutum sai ya shirya ko idan yana son aski gobe ga rana nan jibuna kamun a shiga sai ya yi kuma wannan ya hada da waɗanda za a yi layya a madadinsu kasan layya ɗaya ya ishi duk mutanen gida idan famulinka kun kai ku ɗari rago ɗaya ya ishe ku rago ɗaya ya ishe ku in kai sawa kowa da aka duk wanda yake cikin wannan zai zai yi wannan sunna zai yi wannan sunna idan ya zan kuma ba ka ciki to shi kenan in ba za ka yi laye ba baka baka da wannan amma dai shi daman laye da yake sunna ce wajiba sunna ce wajiba duk wanda ke da hali ba zai ce ai an ce sunna bane ba zai a dole sai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya tashi layya ya yanka raguna manya masu manyan ido masu manyan kaho masu dabbara dabbara daman shine ragon da ake so ko ya zama fari da baki ko fari da ko bakin ya fi yawa da fari ko farin ya fi yawa akan baki ko ja da da da da da sirkin fari shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago yace wannan rago na yanka shi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan iya gidansa ku ji rago daya rago na biyu sai ce Allah wannan rago na yanka shi ga duk wani daga cikin al'umma ta wanda bai samu damar yin layya ba da ka ga ba kai layya ba karka damu manzo Allah ya ma layya kuma shi nashi wannan guda ɗayan har a tashi kiyama ka samu amma da Allah ya sami ko na su amma wanda bai mana ya shiga maka ya damu eh kai ya damu an yanka ma madadin sa wanda ya yanka kuma fiyayyen halitta wanda ka san tabbas Allah ya karba eh nashi da haka mutum zai tsare waɗannan abubuwa har a yi layya ba shi ba cire wani gashi a jikinsa har mata har mata a gaya musu wanda duk za ta yi layya ta yi kitso tsakanin gobe da jibi saboda ba a san wani gashi ya fice a jikin mutum shi kenan sai a jira kuma zama ne na ibada zama ne wanda Allah yake wa ba mutane muhunan lada a cikin wannan lokaci to wannan a takaice ita ce abinda wannan takarda ta kunsa wanda cikin ikon Allah na bi ta kamar yadda na ce a guguje kamar yadda na faɗi wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dama ya sai rago ba a haɗa kuɗi a sai rago ba a haɗa kuɗi ba za ka ce kai da yayanka kun haɗa kuɗi kun sai rago ba a ba a haɗa kuɗi a sai rago amma kuma rago ɗaya yana isan family gaba ɗaya abinda ake haɗa kuɗi a saya shine saniya ana haɗa kuɗi a sai saniya ana haɗa kuɗi a sai raguni ko ko biyu ko ko uku daga nan har ku bakwai ka za ku wuce bakwai ba za ku iya siyan kowanne amma rago ya fi daraja a wajen yin layya sa'annan yana da ka'ida da ake son musulmi ya kiyaye wajen wajen shi ragon wato ana son a samu rago wanda yake lafiyayye lafiyayye wanda bai da illa ba gurgu ba ba kuturu ba ba makaho ba na ba ba mai kaho ɗaya ba ba mai yankakken bindi ba awo raguna da bindi ko to ba mai yankakken bindi ba ba kyamshashe ba ana sa a samu luti na mai kiba ƙosashe lafiyayye wanda ma yake gani daga nesa ko hararagar ke ba a so wato mai ido da ba a so ana son lafiyayye ana son mai kaho katon kaho mu ana son ma murɗaɗɗe ya fi mai murɗaɗɗen ƙaho to kuma an fi son wanda yake da sirki sirki na nufin ba kala ɗaya ba ba na ne yankan banta sunan shi ko ni sai yau na taɓa jin sunan shi ne yankan banta to shi ne aka fi so lokacin a ailayya to mun yi magana mai layya kai ya aski har sai ya yi layya kuma ba a yanka ragon layya sai an tabbatar da liman da ya sallar idi ya yanka nashi ko da liman bai da rago to zai sanarwa mutane cewa to shi Allah bai hore masa ba amma yanzu kowa ya yanka in an yanka ana so a raba nama gwargwado ba a sai da komai na layya ba a sai da fata ba a sai da kai ba a sai da kafa ba a sai da komai ba daman haramun ne haram da kasan haram ka sai da wani abu amma za ka iya sadaka za ka iya kyauta yau za ka iya san duk wanda za ka san ma har wanda ba musulmi ba za ka iya san masa naman layya don mai zan zaman lafiya da ake yi ana iya sarrafa naman layya gida uku a yi sadaka na a ci a yi kyauta a yi a ci wallahu ta'ala a'lam wannan shine a takaice dan bayanin da nayi Allah madaukakin sarki ya amfana da mu Allah kuma ya dakatar da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu iko shiga waɗannan kwanaki cikin sa'a Allah ba mu iko mu ibadu kuma Allah ya karba mana Allah ya sa da mu za a yi sallar gabaki daya na? eh ba laifi ba laifi yadda ake in mutum ya yi layya a bashi nama amma an baka karkata da ka ba wani ba laifi in an baka karkatara kai ba sai ka ba wani saboda wani kai ya sani kai zai iya ba to kai kuma sun kana da shi sai ka ba wani na gusa shin ɗansa zai mutum zai iya ba wa ɗansa sadakan fata ƙwarai da gaske ai sadaka kowa za ka iya ba in ka ba ɗanka sadaka ya yi sadaka ya yi ai eh laifin salam wanda suka yi layya aka biya su da fata an haikata haram amma za a biya su kudinsu a ce an ba su sadakar nama yadda za a ba kowa ba laifi amma kai yanzu shi ne biyan fiɗa na? shi ne ba a yadda ya zama biyan fiɗa ba sai a yi musu irin ta ta tsohuwa ko za an ce wata tsohuwa wani yaro ya ɗauka mata kaya ya kai mata gida ya mata dako da ya kai mata gida ta ce yaro a biya ka ko a sama albarka sai ce baba a gwa mu tsaman a gwa mu tsaman na na wata gwa mu tsamata yawa ta biya shi kuma ta samun albarka to ah wani zai ki albarka amma sai a biya shi to dole wanda ya layya a biya shi ba daman naman ya zama shi ne biya wallahu ala na'am ina zuwa alaikum salam na'am ya ce akwai masallatai wanda in an yi sallah akwai wato salatai da ya kamata mutane su yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wato al-azkar ba'da sala ko ba'da salawat to yace to mutum na kokari yayi wannan sai liman kuma yace salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da yi goma ba ya sake cewa ko qul huwallahu kafa uku bai gama ba ya ce idza za kafa goma sha ko shi ne kace me ya kamata ka yi na? to duk abin da dai liman ya ce a yi wanda za ka yi gwargwadon abin da za ka yi a yi shi dai abubuwan da mutane ba su sani ba shi ne ko suke shiga damuwar da babu ruwansu don liman ya yi don da sallah ya ce ku yi addu'a ba ta shafi sallar ku ba da zarar a yi sallaman sallah kun rabu da liman in ya ce addu'a za ka yi ka da kai in ba za ka yi ba ka kama hanya kai ka jiyo ina nuhu amma ba abin da ya shafi sallah ana maganan ko abi sallah ko ka abi sallah ana ba gaskiya bane da kun yi sallama da liman an gama sallah da aka ya danganta ba shakka ana son musulmi ya kula akwai azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar bayan sallah irin su ayatul kursi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk me yin ta bayan sallah in ka ga abin da zai hana shiga aljanna kawai mutuwa mutuwa shi zai hana shi shiga aljanna wato tunda babu aljanna a nan da haka ga su nan Allahumma anta salamu wa minka salam da sauransu da haka sai mu sauƙaƙa wa juna kuma mu yi ƙoƙari mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a to ko dai za ka tsaya bari a kira sallah mun ƙarasa tambaya sai mu yi sallah kawai bismillah a ringa biyan su a samu kuɗi wani wannan aiki da za mu yi za mu baka dari biyu a za mu baka dari biyar za mu baka in kuma an yi kai ma kana cikin wanda za a ba sadakan nama na a ba su wannan shine daidai to to yawa ko da sun yi wannan rukon baka ba su nama ba ba kuma da aka ji saurari nika ji saurara mana na ce ko da sun yi riko ko da baka san musu naman ba komai ha bai amsa mun ba misali da suka rike nan baka ba su kunaman ba ma ba komai yanzu da ka ce mun ka ce mun a ce a ce ɗana mai fiɗa ne sai na yanka rago sai zo ya feɗe shi sai na biya ki a'a an gane dama an san kawai ya feɗe mana ne kyauta amma wancan biyan su ake ai kowa ya san biya ai madadin aikin da suka yi ne idan da za a hana su wannan wuyan da rigima za a yi ai biya ne shi yasa na ce wannan ai ko ba a baki nama ba ba komai shi kaga ba biya bane da yayi na rabon da za a yanka sai ya shekara ne ko ko a kowace shekara za a yi sannan kuma adadin kawai laifin ya tsaya daga kan rago ne ko akwai akuya a da sauran na'am rago sai ya shekara ake laye da shi kuma bai tsaya laye bai tsaya kan rago ba ana iya laye da akuya ana iya laye da bunsuru ana iya laye da duk waɗannan namiji ko mace tikiya ana iya laye da ita amma rago ya fi kowanne Jalla ala. Na alaikum. Wai mutumin da bai da abinci a gida sai aka ba shi rago aka ce ya laye da shi. Wai ya sai da ragon ne? To ba ya samu abinci ba? Ragon shi ma abinci ne a yi. Kada ya daya siyar. na a zai samu ba ya samu ragon ba sai ya samu sai ya samu ya sayar akwai wasu kawai su ne yan a sayar ne na ka gane yan a sayar ne da karan kansu ma da za su iya sayar da sun sayar da su ba kyau ana son musulmi ya ringa juriya ya ringa haƙuri sai kaga Allah ya haƙurtar da shi ai kaman waɗanda aikin haji ne wai sai a ba mutum kujera a ba shi guziri wai shi ba mai kudi ba ne zai je siya wani ai wauta ne wauta ne in ka je makan ba sai ka roƙi Allah ka zama mai kudi ba ya Allah zai baka dama ai abu kadai zai sa in an ba kujera ba guziri yau wato wannan ba ba baka kujera ba na amma har da guziri da zaka bar wa iyali na ka tafi ba dalilin da zaka siyar arziki na Allah ne ai nan gashi an hada ma hanyar lahira da duniya a hade kafiyar akwai wanda da yawa suka ki zuwa akwai wanda abokan su suka je yanzu maganar nan nake gaya muku abokan sun dawo hajin sun yi kuɗi sun yi gida shi wannan da ya sai da kujeran ba komai ba makan ba gidan ba kuɗin ba abin hawa ni na sani ba komai tara ka ba su kujera shi ya yi gashi mai wayo na eh wai shi shi bai da kaza kawai je siyar abokin ya ce ni kan tafiya zai yanzu magana nake gaya muku abokin mai kuɗi ne na gaske shi kuma yana nan ba komai ba maka ba kuɗi shi kuma ga maka ga kuɗi har ya kokkoma ma da kuɗinsa su ka gaya mu wa ya fitin riba to to wanda aka ba shi kata rago ga wata hikima yana ga mishi je sai ya sai dan karami ya dan samu rara ko ya sai akuya na na karshe na'am yana da hali ana yi wa wanda ya rasu layya wani ya kalle ni ana iya yiwa ana iya yiwa wanda ya rasu layya idan akwai wadata na gara fada ya isa idan akwai wadata ana iya yiwa wanda ya rasu layya dalilin suke sa a yiwa wanda ya rasu layya suna da yawa wani za ka tarar da ya ma sai ragon da kai shi yana jiran ya yi layyar Allah ya kawo lokaci na za a yanka masa ba cewa tun da ya rasu shi kenan na a je a sai da ragon a za a yanka idan ɗa misali mahaifinsa ya rasu yana da hali ya ga dama ba aiki ba ne da aka ɗora mutane amma ya sai rago ya ce ya yi a madadin san Allah ya karba sai ya ba mahaifinsa lada Allahu ala sallu ala nabi kari na wane bai shiga ba akwai kaya wanda idan aka fitar da su suka fice ba a sa su a gado idan an baka ji malamai suka ce idan mai gida yana da su na abinci amma yana ɗauko buhu shinkafa ya buɗe ana ɗiba an ana ajiya sai ya ƙare sai ɗauko to wannan da ya fito in ya mutu ba gado ba ne saboda ya riga ya sarrafa shi inda zai tafi kamar da ragon laye so zai yi ba wai kayan ku bane sai ku je ku sayar kenan masu neman kuɗi ku saki gado za za abin da ya niyyar nan sai a aiwatar masa wallahi alam kamar ya ci da kuɗi ne misali zai je haji sai ya rasu ai ba ba kuɗin gado ba sai a mar haji sai a sa wani abiya wani sai ji mar aikin haji wallahi alam a na wancan yayi mana eh wani aiki yasa ba a sa wanda bai taba aikin haji bai je wa wani ka'idan wanda zai je wa wani aikin haji sai in shi ya taba yi na'am eh daman ka'ida duk wanda za a aika ya je wa wani aikin haji sai a tabbata yayi nashi kai ya je ya ce shi yake wa kanshi ba za ma karba ba ko ba a wa mutum biyu tare inda aka buwa sai kawo angon kuma ma صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن مثال من سعدنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا هو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في يدك وجوارك من كل سوء من الشيطان الرجيم اللهم اصلنا عجبتنا في الامور كلها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله